بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren asabar daren shatar ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shi ne zai zama na kasat na goma sha biyu cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi namu na riyadus salihina taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu daga nan darul hadis salafiya ne wanda ke nan bafo madarka cewar gaskiya ne a zaria gaudin state nigeria darul hadis makaranta ce da malam albani ya gina don cima manufar da awarsa da batan allah da nufi allah shirya mana gaba in ba manta ba shi karatun da ya domin ce ba mai dogon zango ba ne ma'ana ba dogon sharhi ake ba da wasu ƙarin bayani da yawa garda shi ne bayanin a jumbalance abin da hadisan suke ɗauke da shi da ayoyin kawai da fassara kalmomin da fito da kusanto da ma'anarsu kawai insha Allah ta'ala kuma sakamakon buƙatu ne daga nesa mutane suke lalle a masa kaɗan magaya dace kuma insha Allah ta'ala musamman suke nesa da zaria suna ba su samu damar zuwa sauran karatuka da ake ba in ba manta mun gama babu ikhlas a makon da ya gabata yau za mu tashi babu tauba babun zai mana bayani game da tuba mana wajabcin yin tuba daga laifuka da mutum yake yi malam yace qala ulama malamai suka ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba wajiba ce daga dukkan zunubi dukkan abin da shi suna zunubi shi wannan zunubin kabira ce ko kuma sagira ko kuma kafirci ne ma gaba daya wannan duk zunubai ne kafirci zunubi ne kabira manyan manyan zunubai su ma zunubai ne saga'ir su ma zunubai ne to wajibi ne duka a tuba daga wannan zunubai din gaba daya malace fa in kanat ma'asiyatu bainal abdi wa bainal lahi ta'ala idan saban ya kasance tsakanin bawa ne da Allah maɗaukakin sarki ma'ana wani hali ne na Allah mutum ya faɗawa kaman kaman zina ko kaman me kenan eh kaman shan giya kaman cin nama alade wanda waɗannan ba su da alaƙa da haƙƙin ɗan adam to malici la ta ta'allaqu bi haqqi adami ba su da alaƙa ba su ɗamfaruwa da ta ta'allaku ba su ɗanfaruwa ba su da alaƙa da wani haƙƙi na ɗan adam ɗin falaha salasata shuruɗin to wannan tubar tana da sharɗa guda uku kafin ta zama amsashiya ahaduha na farko daga ciki an yi kuliya an ma'asiya shi wannan mutumi ya fita daga saɓan Allah da yake a lokacin shine ma'anar da shi in kana mutalabisan biha ina fatan fahimta idan mutum yana cin zunubi ne sai ya so ya tuba to dole dakata ya dakatar da wannan zunubi din ina fatan fahimta riba ce yake ci dole dakatar da cin ribar an fahimta giba ce yake dole dakatar da giba din nan zina ce dole dakatar shirin kwashe kudin kasa ne dole dakatar duk abubuwan da indi yana cikin wani zunubi ne to sharɗin farko shine sai ya dakatar ba tuba ba ne ka ce ka tuba amma kuma kana ci gaba da aiki ɗin wannan yana mene malamai sun ce ana kallon shi a matsayin isgilanci ne kun fahimta ko ana kallon shi a matsayin wa Allah isgilanci ne kuma komo mutane ba mai da haka ana maka laifi kuma ana cewa ka yafe ana zuba maka mari ana cewa ka yi haƙuri ina fatan fahimta alama ana so ka hakuri karan farko shine a mene a dakatar da marin tukuna sai a magana hakuri tukuna to wannan shine natijar ina farko shine mutun ya dakata da zargi in kafirci ne daina kafirci din na biyu malin suka ce ce afsani na biyu an yadda ma ala fi'liha yayi nadama akan me yasa ya aikata zanubin me ma'ana nadama din ya ringa jin ciwo da haushin ya akai ma ya faɗi wannan laifi din ba ya dawo kuma yana alfahari da ita ba ya ce ya tuba daga zunubi ya zo kuma yana alfahari mu muka yi kaza mu an yi sa ai kaza mu ai kaza da kaza yana ma jin daɗin abubuwan da yi to wannan malami suka ce yana warware tubarsa kun fahimta na gaba malai ce an yi azima ala Allah ya uda ilaiha abadan ya yi azama akan cewa ba zai koma zuwa ga wannan zunubi da yake ba har abada sanda yake tuban ya zama a zuce shi Allah ya san cewa da ne ba zai ƙara ba ne fa in fuƙi da ahadus salasati malan nauyi ce idan aka rasa ɗaya daga cikin wa'annan sharɗan guda uku lam tasihha taubatuhu tubar wannan mutum bata inganta ba ina fatan fahimta da zai daina zunubi a lokacin da yake yi amma kuma yana nufin in ya samu dama zai ci gaba tuba ta yi a bisa wani sharɗin tuba ba ta yi ba ya daina ne yanzu amma yana nufin disan da samun fursa kuma zai ci gaba ko to ya daina ne kuma amma babu nadama a kai duk suka ce wannan tuba bata inganta a gare shi ba Allah sa fahimta sai malin cewa in kanatil ma'siyatu idan kuma saban ya kasance ta ta'allaqu bi adamiyyin yana da ratewa da wani dan adam haƙƙi na dan adam ko dukiyarsa ko mutuncinsa wa shuruɗuha arba'atun to sharɗan tuba irin wannan guda hudu ne hadhihi thalathatu wa innan guda uku da suka gabata wa an yabra min haqqi sahibiha to kuma dole kubuta daga haƙƙin ma'abocin wannan haƙƙi din idan zama haƙƙi ne kenan dole mene ya nemi kubuta ya nemi barranta daga wannan haƙƙi din ta yaya fa in kanat malan idan ya zama dukiya ce aw na hawahu ko makamancin dukiya din raddahu ilaihi sai maida mai dukiyar tashi ba zai ce Allah mun tuba ba amma dukiyar mutane na hannun shi Allah ka tuba eh to maida mutane dukiyar su ina fatan fahimta malam albani albani namu na zari yake kawo wannan misali din yace irin yadda ake tuba din a ce mutum yayi aikin doka gaman ko sai ya kwashe kudin state ya kwashe kudin jiha su tsiya ta kasa sai ya zo ce musulmi ta Allah jama'a musulmi Allah ya yafe mana Allah mai yafiya ne wa mun yafe muku ina fatan fahimta ko wannan tuba ta yi hmm saboda mene ya kwashe duki dake da halaka da bayin Allah ina fatan fahimta bai dawo da ita ba kuma ya zo musu dungu ina fatan fahimta sai kai bayani mu ne muka kwashe kudin da Umar Musa ya tara za a yashi tekun Niger za a yi kaza muka sace su jama'a kun yafe mana hmm shugaba za a yafe to ya dawo da su kuwa ina fatan kun fahimta Allah akwai malaman da ke zalunta wa irin mutanen ne wallahi sai sun ga musu wannan karerai wani ka je kai umara shi kenan Allah ya fi maka in ka ke ajin haji ko ka gina masallaci je muke ka duka ce ablan umar ke cewa ba zan wani a sarki ne ne mai mai addu'a ya ce ba zan maka addu'a ba me yasa ce dan ka taba zama gwamna ka yi zalunci in ma na yi ba inda ka je addu'a ya ce saboda annabi ya ce Allah bi an san sadakar da aka yi daga wululi ka ci kuɗin mutane ka sace kuɗin mutane sannan kuma ka ce za ka yi sadaka ka gina masallaci wa ka gina wa su ne da ba su sani ba ni karatu jiya a wajen kunan jiya muka ce Allah ba musammaya ce ke kallo ba wala alqab Allah ne yake kallo almaani wal haqa'iq ina fatan fa ya kallon haƙiƙanin me kake ne kai shi sa inna Allah ta'ala la yadhuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila kaza wala ila komai ma bai kallo sai mene walakin yanzu ila qulubikum wa amalikum ina fatan fahimta da haka haƙƙin tuba ya kai ɗan uwa da kake ji da wanda zai ji idan akwai haƙoƙin mutane wala tun yau kai ma maza karbi da su ka maida masa haƙoƙinsu gara ka mutu matsiyaci baka da ko sisi da ka mutu da haƙoƙin bayan Allah a kanka mu dai in Najeriya ba za mu yafi ba aka cuce mu ina fatan fahimci wannan abin yawwa to shine sai ce fa in kana malarar da hu alaihi ilaihi idan dukiya ce sai mai da masa dukiyarsa wa in kana hadda qazafin idan kuma haddi ne na qazafi ye mai qazafi kun fahimta ba a kama shi ba wani hahu ko makamancin shi makkanahu minhu sai ba da dama a kan shi au dalaba affahu ko kuma nemi affahu wannan wanda ya zalunta din ya jinkita mai abin da bai yi ba to sai kai kan shi ce to gani ka san a kaza da kaza ni ne maka kazafi akan kaza din nan kuma gashi sai ce abin bulala da za a mun 80 ne ko 40 80 sai je abin bulala 80 an wanke shi kenan asabai sun ga samun haka yanzu ne ake mutane su ganin ba su yi wannan karfin halin ba amma kun sun sani ko da fa akwai gwamnati musulunci ko har yau akwai musulman da su yi wannan abin wallahi har yau musulmi ba su kai lalace da ake tsammani gaba ɗaya ba akwai mutane kirki ina fatan fahimci wannan abin to ba yi maka sauki ba a zane ka da ka je lahira da wannan zunubin sai dai kuma daga lokacin ba an shaida ka ba dan ka zama fasiki au talab afwa ko kuma nemi afwa cewa da idi ne ma kaza ka yafe mun in yafe kuma shike na yafe sai malai cewa in kana gibatan idan kuma giba ce laifin kai da shi kai zuwa mai da mutunci ka ci naman sa a gaban mutane istahallahu minha sai ne mai halastan mai da wannan cin naman shi ne cewa ne eh na fara na da kauce na ci mutu na zubar da na ci na giba ka gaskiya na ce kaza na ce kaza na ce kaza da Allah ka halastar min da abin da dai kun fahimta to wanda zai yi shine malamai suka ce to anan akwai abin lura akwai gibar da dama ya sani kun gani ya ji labari ya kai mai wane ne ya ce kaza akan shi wane ya ce a kaza wane ya ce kaza akan shi kaga kenan wanda kai giban ya sani kenan to a irin nan suka ce zaka je ka ce wane ya kai min din tunda ma ba koyon abu ne a wajen shi ba amma akwai gibar da shi bai san an yi ba kun fahimta bai san an yi ba bai san kaza da kaza ba to irin wannan sai malamai suka ce anan wasu ka ce dole duk da haka je ka gaya mashi wasu ka ce in aka gaya mashi zai haifar da rashin mummunan zama da kaza da kaza aka ce to a lokacin nan tun da bai sani ba sai ka je kai ta roƙa mai Allah gafara aiki ya same ka Allahumma ghfir li abdika fulan inni tamtuhu Allah ka gafarta wa wanda ne gibarsa kaga aiki ya same ka kun fahimta ko sannan suka ce wannan bai isa ba inda ka je ka zubar da mutuncin shi kuma sai ka je ka ga faɗin kyawawan ayyukan shi kuma a majalisun bakin titi ne wajen mai balangu ne wajen mai shayi ne ko wajen mai ɗan express ne inda dai aiki sai ka je ka ce ka aiwa ni koran nan kaga muka yi ta gulman shi ranar ashe mutumin kirki ne ka kuma kai karya sai ka kira abin da ka sai na a kirki a lokacin shi mutumin kirki ne baya wasa da sallah bai wasa da kullo da kyau gani yanzu abu ya wuce kun gani ko duk kana ƙwarin ka wanke kanka ne kafin aje kiyama ina fatan fahimta da ƙwarin wanke gara kai wannan tun yafi maka zama lafiya da ka je kawai sai ka gama sallah da azumi da kiyamul lili da kiyama ka kana kwashe ladan ana tura wajen wani ina fatan fahimta illa dan ya kare kuma sai an ga transfer din zurbin su kuma akan ka to gara tun anan duniya ko gyara haka annabi yake cewa duk wanda ya san akwai wani haƙƙi na dan uwan shi akan shi to ya nemi gyara tun anan kafin a je kiyama babu zinare ba azurfa tun anan ka nemi gyarawa za mu tadda babin gulma a nan gaba ba za mu tattauna bayani kan gulma ba amma dai muna maganar tuba ne kun kiyaye jama'a ina zuwa idan mai giba wanda ka giba ya sani zaka je ka same shi yafe maka in bai sani ba fa in ka faɗa wani zai ɗauka wani mummi ne da gani tsoron Allah ya saka wani kuma duk inda yin sai ɗauka gulma shi kuma kake to kaga akwai wata mafsada a azan ko to sai ka koma kan garuka mai Allah gafara kuma ka ringa faɗin kyawawan ayyukan shi kuma ka kuma ka ƙara Allah samu dace to wannan shi ne to malam Usaimin sai ke cewa wannan malam ya ce sharɗan tuba sun kai guda huɗu amma bil haƙiƙa za su kai guda shida na ɗaya wanda malam bai faɗa bane da muhimmanci a nan wajen shine ikhlasi tuba dole a idan Allah idan kayi dan mutane su kai mutumin kirki ne ko kayi ne saboda ranka ne da jawo ka kusa ko kayi ne saboda takara da zaka tsaya Allah ba zan shi wannan tuban ba kaga dole ikhlasi ya shi ma shar'i ne kenan kuma sai na shirin sai ce to kuma sai ya zama mene idan ba a gargara bane duk wayannan sun cika sharuɗa amma sai da ka ji makogoron ka ya kusa fita sannan sai ka ce zaka tuba Allah bai an san tuba a wannan lokacin wannan sune sharuɗa guda biyu kenan abin da ake cewa shine tun da wurin mun ga maza muna tuwa daga abin muke Allah kiyaye malin sai ke cewa wa yajibu an ya tuba min jami'i dhunubi ya zan wajibi mutun ya tuba daga dukkan zinubai fa in taba min ba'dha idan mutun ya tuba daga wasu daga cikin zinuban nasa misali yana zinubai sun kai guda biyar shida bakwai to sai ya tuba daga wasu bangare sahhat tawbatuhu tubarsa ta inganta inda al-haqqi ga ma'abota gaskiya min dalika zambi wato tubar ta inganta daga wannan zunubi din kenan da muka take larabcin ko shine fa in taba min ba'daha sahhat tawbatuhu min dalika zambi sai ka ce mene inda ahlul haqqi a wajen mu abota gaskiya ma'ana wajen malamin haqiquna sun tabbatar da haka din wa baqiya alaihi baqi saura kuma sun wanzu akan shi wanda bai tuba ana bin shi ana tsammanin shi zuwa tuba وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنه ita wacce magana muke nufi wasu kace sharadin tuba shine wai in kana da bai guda goma sai dai ka tuba gaba ɗayan su misali kana cin riba baka yin zakka kana musguna iyayenka kana dan gulman nan ƙarya ma kana dan hadawa da dan saba alƙawari haka duk kana dan zuzuba su suka ce to shar'i shine sai dai ka daina su gaba ɗaya to kuma dan adam Allah bai gina shi akan wannan abun ba suka ce in ka tuba ga guda in biyar ne ka tuba daga guda hudu saura daya tuba bata yi ba amma ingantacce magana shine in goma ne ka tuba daga guda daya dayan ta tubu tuban ta tubantu abin da rige sauran su kuma sai ka gyara ina fatan fahimci abin sai ce wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunna dalilai na qur'ani da sunna sun bai sun wato sun sun bayyana wa ijma'u umma da ijma'in musulmi ala wujubi tauba akan cewa tuba dai wajibi ne qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wa tubu ila allah jami'an ayyuhal muslimuna la'allakum tu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba gaba daya tubu ila allah jami'an ku tuba zuwa ga allah gaba daya dukkan ku ku tuba gaba daya sannan ku tuba ga dukkan zinubai ayyuhal mu'minuna sai allah martaba mu da kira mu da suna cewa ya ku mu'minai iman nan naku yana hukunta mene ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah bai ce ayyuhan nasu ba ayyuhal mu'minuna mu musulmai Allah kira mu da sunan imani to iman na hukunta mutuba la'allakum tuflihuna lalle in kuka ka za ku samu rabo za ku samu babbar rabo gobe kiyama kenan at-tawbatu sababun min al-falah ina fata an fanci wannan abin Allah samu dace wannan ayata ta suratul nur 31 bayan Allah ba ne kullil mu'mini guddu min absarihim ko wa qul mati guddu min absarihim zuwa karshe Allah ce to ku hada ku tuba kallon mata da kuke kallon maza da kuke yi da dan shakara da kuma mata kuke duk ku hada ku tuba fa don ku samu babban rabo ina fatan fahimta kun san an samu matsala yanzu wai mutane akwai laifukan ma da sun dauka ma yanzu kawai is normal dan kallon mata ba matsala bane kallon maza ba matsala ba ne kuma nassin ƙur'ani ya hana ina fatan fahimta kowace ma ta ta nuna ƙwarewata da irin surar da Allah ba ta shi ne bajinta kuma a gidansu ba a gan ta yi laifi a society ba a gan ta yi laifi wannan yana ga cin gurba ta addinin musulunci gurba shi ne abubuwan da sai musulunci abin kyama ne gadan-gadan sai su koma a saba da su ana ganin ba matsala ba ne duk alama ne na gurbatul islam kai a lokacin da aka zo ka inkari inda gane gurbace sai aka kai kuma ka zama daban ko ka lura yanzu ka je ka samu 'yan makanta a campus sun dan sa dan iyakar nan din nan ina fatan fahimta suka ce haba wani Allah guba musulmi ne sai a gana kallon kama wannan me dame shi ne me hada imani na da wannan abu me hada musulunci da wannan dan sa ido sa'idawa da suna kala-kala za a gaya maka da za ga wani yaro ya sa wando ya zazzago shi yanan wajen yana tafiya kai mai magana sai ce a cika wani ɗan sa'ido ɗin can in ba ka yi sa'aban kana zama a ƙofar gida sai ka zo ka an rubuta maka sa'idawa saboda gurba har ma mutane ba san cewa kaza munkari bane ko ma'rufi ne ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah shi kiyaye dai to malin cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku roki ubangiji ku Allah gafara sannan ku mai da hankali kuma ku tuba zuwa gare shi kenan akwai babanci tsakanin istighfar da at-tauba at-tauba shine barin zulubin gaba ɗaya ka koma zuwa ga Allah istighfari kuma to tunda ka daina wanda kai fa sai ka roki Allah ya yafe shi kuma shine istighfari malin ce wa qala ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba ta zarar bunu taubatan nasuh shine tuban da babu komai a cikin sa tuban da in ka riga kai shikenan baka tunanin komawa da gaske kake kuma ka tuba din ina fata mun fahimta malin ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah kara masa yadda ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi na rantse da Allah sai da annabi rantsuwa yace na rantse da Allah inni la astaghfirullah ina roƙon Allah madaukakin sarki gafara wa atubu ilai ina mai da lamari zuwa gare sa fil yawmi a wani daya aksara min saba'i na mara fiye da so saba'in fiye da so saba'in to shi fa an ce ina fatahana laka fatahan la ya gafi laka ma ta kaddam min dambika wa ma ta akhara Allah ce an yafe mai da na gaba in ma zai kenan balanta na bayi to an yafe masa amma yana wannan istighfar da neman Allah gafara so saba'in wannan kuma yana nuna mana irin yadda manzon Allah ke kaiwa matuƙa wajen bauta ubangijinsa cikin wake iya wannan abu wannan filiyomi da ce ko to za ka ji lokacin ablaɗa masu ya ce ma a zama ɗaya sai mu ƙirga sau ɗari ma a zama ɗaya sai ka ji manzala ce astagfirullah to bile astagfirullah yana istighfar yana tuba sai ce sai su ƙirga saba'in har zuwa ɗari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin duk bauta ce shi ma kana zaune ka ringa astagfirullah wa tuba ilai bauta ce ina fatan fahimta kana zaune kana ɗinkin ka ko kana kasuwa kana subhanallah walhamdulillah duk bauta ce kuma naga cin abin da zamu zo mu ji ko da yake malaya jinkirta magana istighfari sai can karshen babun tukuna karshen littafin amma dai watakila ko hudubar juma'a ko min zamu zo bayanin falalar istighfari da fa'idojinsa mutane ba su sani bane ina fatan fahimta ba dai bane ka zauna baka istighfari baka neman Allah gafara to kai in Allah bai gafarta mana ba zamu ai an shiga uku Allah ka yafe mana wannan hadisi rawahu bukhari ibn bukhari fitar da hadisin wa an agar bin yasir al-muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah daga al-agar ibn yasir al-muzani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku roƙe shi gafara kuma fa inni atubu fil yawmi atamarra domin ni dinnan manzon Allah sallama ina tuba zuwa ga Allah a wuni sau ɗari to kaga da da hankali za a yi magana sai a ce to mu ya kamata mai su ɗari biyu ko ɗari biyar ko ba haka ba to ko ɗarin ma dai a samu a wajen mu kenan da Allah malam sharbanka da istighfar da guda ko da guda goma amfanin katin da muke shine mu gyara mu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu inda baka istighfari baka tawwa zuwa ga Allah yau kaji to kamata ka dauka ni ma zan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan ga istighfari zan ringa tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ko in zaka iya kai kamar nan manzan Allah saba'in har zuwa ɗari kuma zaka iya fiye da haka din ma fa kana tafiya a titi kana yi kana kaza kana abinka ina fatan mu kakkabu damu da an sa maka malam mai istighfari na fatan fahimta ya za a isa maka wannan sunan wani abi hamza anas bin malik bin ansari khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an sabar ga abu hamza anas dan malik al ansari Allah kara masa yadda aka ce khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kun tuna da tun yana shekara kusan goma tara ko ta goma tara takwas goma ne ya je aka kai shi wajen manzan Allah yana mai sabin har manzan Allah sai yana sabin a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka za ga da yawa cin sufofin manzan Allah ko Anas ne ya ruwaito su kana rasulullahi أحسن الناس خلقا كان رسول الله أشجع الناس كان رسول الله duk zaka ji ke roto da saboda abin da yin game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zaka samu magabata da yawa wasu kuma suka suna wa ansarawa hidima saboda hidima da suke manzon Allah shi ma to yake cewa lallahu ashad afrahu bi taubati abdihi Allah ya fi farin ciki da tuba bawansa min ahadikum fiye da ɗayanku saƙaɗa alaba iri wanda ya faɗo daga kan raƙuminsa wa ƙad adallahu fi ardin falat gashi ya ɓace masa a wata ƙasa wadda ke faital me yasa daga nan bahaushe daga ne ɗauko halaku ƙasa faital me take kenan ƙasa irin sahara ba bishiya ba abin nan ba ga sai dai tsilli tsilli kaga haka to mutum ne ya faru bar muga muka tarihi sai a fahimci shi da kyau wa fi riwayatin wata riwaya da muslim na muslimi ke cewa lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi Allah shi ya fi farin ciki da tubar bawansa hina ya tubu ilaihi a lokacin da yake tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da ɗayan ku kana ala rahilatihi wanda ya kasance da yana kan abin hawansa ne bi ardin falatin a ƙasar da babu tsirrai famfalatat minhu sai ta kubuce ta gudun masa in falatat wato ta sabule ta kada shi ta gudu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu alhalin kuma a kanta ne abincin shi da abin shan shi ke kai ka kuma ta ƙasa ce fetal ba inda zai samu ruwa ba wata tsire ballantana ya ce ba dutse ballantana ya farauta ya gasa ya ce fa aisa minha yi nema bai samu ba sai ɗaya ba tsammani daga mene daga wannan dabba ta shi shi ne fa'ayisa min ha ya ɗebe ƙauna da cewa zai ga wannan dabba ta shi fata shajaratan sai wannan mutum ya je wajen wata bishiya da ya tsanta a dajin faddaja a fi zilliha sai ya kwanta a inuwa wannan bishiya ɗin yana jiran mutuwa waƙar aisa min rahilati alhalin fayar ga ya ɗeba tsammani da wannan abin hawan nasa fa bayyana ma huwa kadhalika kwatsam yana wannan hali in huwa biha sai ga shiga wannan raƙuma tasa qa'imatan inda tana tsaye a wajensa fa akhadha bi khiqamiha sai kama akalan wannan raƙuma tasa thumma qala sannan sai ce min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki Allahumma anta abdi wa ana rabbuka subhanallahi sai ce wai Allah shine bawansa kuma shine ubangijin Allah akhda'a min shiddatil farhi annabi ya ce wannan mutum ya yi kuskure ne wajen faɗin wannan kalma ta kafirci saboda tsananin farin ciki jama kun fanci hadisin an fanci fassarar shi to ma'anan menene annabi ke so kwatanta mana Allah na da siffa ta farin ciki ta alfarh yana jin daɗi sanda ka tuba to ya za ka yi ku gane don Allah na maka balu na tuba ya za ka gane shi ne sai annabi ga maka wani misali wanda zai matso maka da abin shine sai annabi ga misali da mutumin da yake kan abun hawa a dajin da yake faital kanka dauka daji din namu kurmi indan abu ya tafi ka ita ka tafi daji ne gashi nan sahara kawai abun hawan shi kenan ga abincin shi abincin shi rayuwar shi tana kan wani abu uku abincin shi da abun shan shi da wani raƙuma to duka ka kubuce kuma yayi nema to a wajen neman me zai faru gajiya ta shigo ciki ina fatan fahimta yayi ne ba kauna kawai shi yanzu me yake jira mutuwa ya ga ba zai mutu a ranar ba zai je dan samu inuwa da ya samu sai kwanta yana jira ya mutu ina fatan fahimta kawai bude ido zai kawai sai ga raƙuman nan ta dawo a kan shi ga abincin shi ga abin shan shi ga komai wannan zai farin ciki ko ko zai ji babu komai zai farin ciki sosai rayuwa ta wanda yake shirin mutuwa ka kaddara mutumin da aka yanke hukuncin kisa an kamo shi za a je a rataye shi an sa igiya za a ja sai aka gace an yafe mashi ba sai wata ajiye zuciya ba tukuna ina ba ta amince abin nan to haka wannan mutum ya saranda kawai shi kenan sai ji kawai kuma an ce ga ta rayuwa ta dawo shine kawai wai zai gode wa Allah ne amma saboda farin ciki sai harshen shi harɗe sai ce Allah kai ne bawa da ni da ubangijinka bai sani bai faɗa to yadda ka ga wannan mutum na yayi wannan farin cikin ko to Allah yana murna da tubarka idan ka tuba daga laifin da kake fiye da farin cikin wancan mutumin din amma wannan kusantowa ne kawai jaman fanci wani abin ko Allah samu dace to shi hadisi yana dauke da sakonni kamar haka na farko dai nuna mana cewa yadda Allah ke kaunar mu da muka tuba zuwa gare shi an banci abin ko na biyu kuma yana karanta da me kenan cewa Allah na siffata farin ciki yana jin daɗi idan muka tuba daga laifin da muke na uku yana karantar da mu kuma wato hadisi yana karantar da mu ne cewa idan mutum ya wani abu da kuskure Allah baya kama shi shi wannan mutumin kalma ce ta kafurci ya faɗa amma Allah ya san ba kafurci na fa ba kuskure ne fito a bakin shi da za a tare shi zai ce shi ba haka ke nufi ba to sai Allah bai kama shi da wani laifin ba to dama Allah mana kaucewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana duk abin da muka yi na kuskure Allah ce ya yafe mana in dai da kuskure ne ba ganganci bane shi kuma Allah ya san kuskure ya san gasganci ina fatan fahimci wannan abu shi sa wani sahabi yake ce suke cewa masha Allah wa sha'a wa shi'ita suka ce manzo Allah abinda Allah ya so da kai da kai da abinda abinda kuka so wannan in ka san larabci ka fance ban hadari ne babba dan shirka ce ga Allah madaukakin sarki amma annabi bai kafirta su ba sabon da ke faɗa ka saboda su ma ba shirka suke nufi a wajen ba ina fatan fahimta amma su kuskure ne a cikin lafazi shi sa musu malamai suke cewa shirku fil alfaz idan wani mutum ya faɗe ta ba abin da kiran shikenan ba za a kama shi ba amma mutumin da zai na waka ke cewa Allah ka shehu in ya saka fa Allah ka kai ubangiji na wata waka da suke nan ko me yake cewa ni baitin nan ne hmm ba wannan ba wanda yake cewa eh shehu Allah ne ko ba shi ba wata waka da yake cewa shehu kai ubangiji ka fa Allah ubangiji na Allah kiyaye wannan magana kaga wannan ba kuskure bace wannan kafirci ne zindikanci mulhidanci ne wannan abu domin da zaka tare shi zai kokarin define ya kara wannan abun wannan ya zama arne kawai mala ina fatan fahimta amma abuwan ka fa na kuskure Allah bai kama mutum sai ka zagi wanda kuskure ba shi ka nufa ba za a kama kan laifin wannan abun ba ina fatan fahimta duk abin da ya faru kuskure da Allah bai kama mutum Allah shi kiyaye Allah shi nuna mana gaskiya ba bikum za mu ja burki a nan insha Allah ta'ala sai in Allah kai mako na gaba gobe da safe akwai karatun ash-shari'a insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe da asuba mutane su zo da wuri akwai karatun ash-shari'a ta Imam Al-Ajuri abun da kwada dai Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا ودع ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله